الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar lahadi biyu ga watan safar shekara ta 1439 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 22 ga watan goma shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihin kafin darasi na yau da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato muna da tambaya daya-daya ɗan uwa ke cewa menene hukuncin wato yin hutuba da wani yare ba larabci ba yin hutuba da wani yare ba larabci ba shine ainihin abin da aka shar'anta ga jama'ar da ba sa fahimtar wato larabci saboda ita hutuba makasudin shar'anta ta shine wato dawo da hankula na jama'a a sita su akan hanyar da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta shekwa sai ta bawa akan hanyar da ubangijinsa ya shar'anta masa dole sai an ja hankalinsa da yaren da zai iya fahimta don haka ubangiji subhanahu wata'ala duk wani manzo daga cikin manzanninsa da ya aiko bai aiko shi ba face sai da yaren da jama'arsa suke ji domin su fahimci sakon da zai isar musu kamar yadda a cikin suratu ibrahim ubangiji ta'ala ke faɗa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu ubangiji ta'ala yace gabaninka ba mu turo da wani manzo face sai da yaren jama'arsa domin ya bayyana musu sakon da muka aiko shi da su mine ne fa'idar mutum ya zo ya sa ku gaba ya yi ta zance minti sha biyar zuwa ashirin zuwa talatin a tashi galibin jama'a ba su fahimci ba mine ne ake faɗa babu wata fa'ida don haka irin wannan tambaya an tura ta zuwa allajinatu da'ima lilbuhuthi wal ifta majalisi na malaman saudiya daga can kasar hind aka aiko wannan tambaya wasu sun samu jayayya akan cewa ana iya yin huduba da wani yare ba larabci ba wasu suka nace suka ce a dole sai da larabci waɗannan malamai suka zauna akan wannan matsala suka tantance ta iya abinda suka fita da shi duk jama'ar da mafi yawansu ba sa fahimtar larabci to abinda ya dace a yi musu kudu ba da yaran da suke ji amma duk jama'ar da duk jama'ar da suke jin larabci to abinda ya dace an gane ko a yi musu kudu ba da larabci ke don haka a takaice abinda muke so mu gane a nan shi limami sai ya tsaya ya lura da mafi yawan jama'ar da yake musu kuluba idan sun kasance mafi yawansu ba sa jin larabci to abin da ya kamata ya musu kuluba da yaran da suke ji abin da ya shafi ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da yafi yana iya kawo su da larabci in ya so ya tarjama kuma in yana so sai ya kawo su ma ma'anar su kawai a yaren da wato jama'a suke ji don haka dai abin da muke so mu gane Allah bai bautar da mu cewa kudu ba sai da larabci kudu ba ana yin ta da yaren da jama'a suke ji cikon fa'ida ita ma addu'a Allah bai bautar da mu cewa dole sai da larabci in za ka yi addu'a yaren da ka iya da shi za ka yi addu'a ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza to ita ma kudu ba da yaren da jama'a suke ji mafi yawansu da shi ake musu domin su fahimci sabon da ake so a isar musu kenan dalili akan cewa ita kudu ba akan yi ta da yaren da jama'a suke ji ita ce wannan aya da ke cikin suratu ibrahim wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum ubangiji ta'ala yace gabaninka ba mu turo da wani manzo face sai da yaren jama'a sa domin ya bayyana musu sakon da aka turo shi da shi don haka ubangiji ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da wato yayi saukar ubangiji ta'ala ya saukar da wannan alkur'ani da yaren larabci me yasa saboda jama'ar da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su larabawa ne larabawa ne don haka kenan bai dace ba a ce annabi balarabe kuma ya zama littafi a jami'i darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga baban da ke bayani game da ladubba wato na tafiya domin muna cikin kitabu adabis safar littafin da ke bayani game da ladubba na bulaguro to idan kana cikin bulaguro hatta da tafiya musulunci bai bar mu ba sai da ya tsara mana cewa ga yanda za mu yi tafiya sai ya ce wa nuzuli wato da ladabba na sauka a masauki idan kana cikin tafiya zaka yada zango to musulunci sai da ya tsara mana ga ladabba na sauka duk wani masauki da muke nihin sauka a cikin bulaguro sai ya ce wal mabit wato da wurin kwana abu na uku kenan na hudu sai ya ce wan naumi fi safar da yanda ake bacci a cikin halin bulaguro na biyar sai ya ce wastihbabi sura wato da mustahabbancin tafiyar dare in za ka yi bulaguro ka yi tafiyar dare saboda tafiyar dare tana da albarka kamar yadda ƙarin bayani zai zo sai ce warrifki biddawabi wato da tafsasa ma dabba kenan abin hawa a tafsasa masa sai ce wa mura'ati maslahatiha wato da kiwon abin da zai inganta shi abin hawa kenan duk wani abin da zai gyara maka abin hawa maslaha tashi to ka kiyaye sannan sai ya ce wa jawazil irdafi ala dabba idza kanat tudiku zalik da halaccin goya wani akan abin hawa idan ita dabbar tana iyawa idan dabbar ka ba za ka kware ta ba to ba laifi kana iya goya wani a baya sai ya ce wa amri man qassara fi haqqiha bil qiyami bi haqqiha da umarnin duk wanda ya takaita game da haƙƙin dabba to cewa ya tsaya ya bata haƙƙinta kada ka zalunce ta har ma mun karanta hadisi na farko da hadisi na biyu kamar yadda hadisi na farko riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza safartum fil khisbi manzan Allah ya ce idan kun yi bulaguro a cikin dawa wanda yake mai tsatsi ne ake cewa da kisif shine ciyawa idan kun yi bulaguro a cikin dawan da ke akwai ciyawa manzan Allah ya ce fa'a'akuli ibila haɗa haminal ardi raƙumi manzan Allah ya ce ku ba shi rabansa wato na ƙasa menene rabansa kada ka gaggauta kada ka gaggauta shi a wajen tafiya ka ringa tafiya sannu-sannu domin shi wannan raƙumi naka ya samu ciyawar da zai ci kana tafiya yana sunku ya kai nan ya husgo ciyawa nan ya husgo ciyawa har aje inda za a je domin in ka gaggauta tafiya akan dabbar ka a dawan da ke akwai ciyawa ka zalunce ta ka shiga haƙƙinta an gane ko don haka a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa iza safartum fil idan kun yi bulaguro a cikin dawan da ke akwai ciyawa manzo Allah ya ce fa'aqul ibla haddaha min al-ardi raqumi manzo Allah ya ce ku bashi haƙƙin sa ku bashi raban sa min al-ardi wato game da kasar kenan kai tafiya sannu sannu domin ana tafiya yana kiwo ana tafiya yana kiwo wannan raban sa ne bai keɓanta ba da raƙumi duk wani abun hawa inda ya kayi tafiya da shi a cikin wurin dawan da ke akwai ciyawa to yana da haƙƙin cewa ka ba shi damar da zai yi kiwo har aje inda ake nufin zuwa wannan ba ana nufin cewa wai ka sauka ka bar shi ya yi kiwo a'a ana nihin kai tafiya sannu sannu ana tafiya yana fusgar ciyawa yana ci shine ake ne in kuma kaya da zango to ka kai shi kuma hannun cikin ciyawa ya yi kiwo sai ce wa iza safartun fil jadbi manzo Allah yace idan kun yi bulaguro a cikin dawan da babu ciyawa lafazin aljadbu wato shine fari kenan dawan da babu ciyawa in kun yi bulaguro manzo Allah yace fa asri'u alaiha sayra wato ku gaggauta tafiya akan dabbar kar ku yi sannu sannu manzo Allah yace ku gaggauta tafiya wa badiru biha nikiyaha manzo Allah yace ku rigayi narkewar wato bargonta wato da gaggauta tafiyar saboda in kayi bulaguro akan dabba a dawan da babu ciyawa in kana tafiya sannu-sannu to kafin aje inda ake nufin zuwa bargon raƙumin duka zai narke zai samu rauni ka wahaltar da shi ka gajiyar da shi amma in an gaggauta tafiya to shi kenan za a yi ƙoƙari a kai inda ake buƙatar aje wannan hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dawa ne wanda babu ciyawa to ana buƙatar a gaggauta tafiya kenan akan dabba kar a yi sannu sannu domin kada a je kafin a je inda ake nihin zuwa wato raƙumin ya kasa domin tsawon tafiya yana narkar da bargon dabba shine sai an gane ko kenan wannan yana nuna mana wato ladabi daga cikin ladabba na tafiya kenan ga duk wanda zai tafiya akan abin hawa misali abin da ya shahi dabobi to wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan haƙƙi ne na dabobi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana sai ya ce wa idza arrastu manzon Allah ya ce idan wato kun yi nihin yin rirrimi idan aka ce wato lafazin arrastum an ciro shi ne daga at-ta'ris idan aka ce at-ta'ris a Hausa shine yin rirrimi idan aka ce rirrimi shine bacci da matafiyi yake yi a cikin dare in ma a tsakiyar shi ko kuma a ƙarshen dare irin wannan barci shine ake kiran shi at-ta'ris shine yace wa idza arrastu wato idan za ku yi rirrimi kenan za ku sauka ku yi bacci ku huta a lokacin da kuke cikin tafiya maza Allah ya ce fajita ne wuɗarika ma'ana ku nisanci hanya karka sauka akan hanya ka ce a nan za ka kwanta maza Allah ya ce a fajita ne wuɗarika maza Allah ya ce ku nisanci hanya sai ya ce fa'in na haɗur ƙuddawabi domin ita hanya hanya ce ta dabobi wa ma'awal hawa mibilai maza Allah ya ce kuma matara ce makoma ce wato ta dukkan wasu ƙwarika a cikin dare micece illar kana iya zauwa kan hanya ka sauka ka kwanta wani na tafiya a kan raƙuminsa ko a kan jaki ko a kan doki yakan iya zauwa ya taka ka ba tare da yasin ya taka ka ba kuma in har ya ganka to ka kuntata masa dole sai ya kauce ka shiga haƙƙinsa dole sai ya kauce ya bar hanya kuma sannan duk wasu kwari macizai da wani menene sukan taro jiki zuwa hanya a cikin dare menene me yasa suke taro jiki saboda kan hanya sukan wuri ne wanda yake nasu na kiwo sukan dan samu abincin da jama'a suna tafiya suna dan yaddawa akan wannan wurin suke zawa su samu don haka duk wani kwari in dare galibi kan hanya yake zawa so da yawa idan ana tafiya zaka ga kan kwalta an take mace zai kan wata bishiya kan wani menene zaka ga duka kwaruka kan hanya suke zawa in dare yayi to don haka anan ladabi ne daga cikin ladubba na bulaguro na tafiya in har mutum ya sauka zai kwanta a cikin dare to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin cewa kar mu kwanta akan hanya shine yace mana fajitani buqrika ku nisanci hanya sai yace fa inna haduruqad dawabi manzo Allah yace domin hanya ce ta dabobi kenan mutum in ya kwanta akan hanya ya bujuro da kansa zuwa hadari kenan dan kiyaye lafiyarka aka ce ka nisanci hanya sannan sai yace wa ma'awala hawami min al-layl billai ya ce kuma matara ce ta dukkan wasu ƙwarika na jeji wato a cikin dare sukan taro jiki zuwa hanya kenan nan ma mutum ya bujiro kansa zuwa cutarwa me yasa saboda duk wasu macizai da duk wasu kunamu da duk abin da yi kama da haka sukan zo kan hanya idan dare yayi kaga wannan yana nuna mana karantarwar addinin musulunci addini ne wanda ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa a nan yana daga cikin hikima ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce a nisanci hanya don kada a kuntata ma masu wucewa masu tafiya idan don haka duk abin da ya zamantu na jama'a ne to duk abin da ka tabbata in ka yi ka shiga haƙƙin jama'a ka kuntata musu to baya halatta baya halatta hanya tana da ƙa'idoji don haka yana daga cikin kamar ladubba na tuki kamar yadda malamai suka yi bayani shine kar mutum ya yi gare a inda zai iya kuntata ma jama'a wanda yakan iya janyo hadari idan ka yi fakin a inda yakan iya janyo hadari duk hadarin da aka yi to kai ne ka sababa kai za ka ɗauki nauyin wannan wani iya zabi layin yasa saboda ka shiga haƙƙin jama'a saboda haka komai yana da ƙa'ida komai yana da tsari a musulunci a nan da maza Allah ya ce a nisanci kan hanya ba don komai ba don kada ka kuntata ma jama'a masu wucewa sannan hadisi na biyu kamar yadda bayani ya gabata hadisin abu katada Allah ya kara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza kana fi safarin idan yana cikin bulaguro fa arrasa bilailin manzon Allah zai yi ririmi a cikin dare zai kwanta ya dan huta ibbaja a ala yamini manzon Allah yakan kwanta akan bangaren hakarkarinsa na dama an gane ku wanda daman kwanci akan bangare na dama shine karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunna idan mutum ya zo kwanci ya kwanta akan hakarkarinsa na dama kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga albara'u ibn azib za Allah ya ce masa ya kai albara idan ka je wurin kuncinka za Allah ya ce masa kai arwalla irin arwalla ta sallah ma'ana kai arwalla cikakka za Allah ya ce masa kun maɓaji ala shikikal aiman sannan ka kwanta akan hagargarinka na dama za Allah ya ce masa sannan ka yi addu'a wannan addu'a ta kwanci don haka iya abin da yake sunna mutum ya kwanta a hagargarinsa na dama sannan kwanci kuma a riran wannan shi kuma halak ne an gane ko amma baya dacewa ga mumini ya kwanta akan hakarkarin hagun ko kuma rubda ciki wannan kwata-kwata baya halatta shi kwanci rubda ciki kwata-kwata baya halatta haram kwanci na sunna kenan akan hakarkarin dama kwanci wanda yake na halak mutum yayi riran kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanci riran kamar yadda bayani ya gabata amma kwanci a hakarkari na hagun da yin da ciki wannan kwata-kwata baya dacewa menene hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sunnanta mana kwanci akan hakarkari wanda yake na dama saboda duk mutumin da ya kwanta akan hakarkarinsa na dama to baccinsa ba zai nauyaya ba kuma yafi yin bacci wanda yake mai gamsarwa sannan kuma zuciyarsa wato a faɗake take me yasa saboda barci ba zai dirmiya a cikin barci domin ita zuciya a ɓangaren hagun take kenan lokacin da ka kwanta a ɓangaren haƙarƙaranka na dama kenan zuciya a rataye take tana da ita amma lokacin da ka kwanta a kan haƙarƙari wanda yake na hagun to zuciyar a kwance take kenan an danne ta to shine hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malamai suka yi bayani na kwanci akan ɓangaren dama domin mutum barci baya zarcewa da shi shine anan yace fa arrasa bilailin wato idan zai yi ririmi a cikin dare ya qaja ala yaminihi manzon Allah yakan kwanta akan hakarkarin sa na dama wa idza arrasa qabila subhi idan ko gab da sallar asuba ne manzon Allah zai kwanta nasaba zira'ahu manzo Allah yakan kafa damtsansa an gane ko idan aka ce zira shine nan daga gwiwar hannu nan zawwa nan shine ake kira da zira manzo Allah yakan kafa damtsansa wa wada ra'sahu ala kaffihi sai ya dora kansa akan tafin hannunsa sai ya haka kenan in kamar misali a ƙarshen dare ne gab da sallar asuba to manzo Allah haka yake kwanci in ya sauka amma inda sauran dare to maza Allah yakan kwanta a karkarinsa na dama ya yi barci ya ishe shi kenan amma in asuba ta kusa ne zai kwanta to sai ya haka alal ulama malamai suka ce innama nasaba zira'ahu cewa kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa damtsansa ya dora kansa akan tafin hannunsa li Allah yastaghriqa fin nawm wato dan kada ya dirmiya a cikin bacci fatafuta salatu subhi an waqtiha aw an awwali waqtiha sallar asuba ta kubce masa ga lokacin da ko kuma farkon lokacinta dan kada kenan sallar asuba ta kubce masa game da lokacin da ko kuma farkon lokacinta don haka kenan in a ƙarshen dare ne ya sauka zai yi bacci to baya kwantawa akan hakarkarinsa na dama kishin gide yake yi haka amma inda sauran lokaci an gane ko dare da sauransa to maza Allah yakan kwanta akan hakarkarinsa na dama yi barci wanda yake isheshe wannan yana nuna mana kenan wato kasancewar matafiyi idan yana cikin tafiya ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi ya sauka a cikin dare zai yi barci kenan inda sauran dare yakan iya kwantawa akan hakarkarinsa na dama yi barci isheshe amma in gab da sallar asuba ne zai sauka ya dan yi barci to irin wannan bacci yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana haka ya kamata yi kuma wannan yana nuna mana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da kwadayin ba da sallah a lokacinta da haka kuma a karkashin wannan hadisi malamai suka ce ya kamata duk mutumin da wato ya kwanta ya yi ƙoƙarin tanadar ma'ana abin da zai iya falkar da shi game da lokacin sallah a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda ya falka ne a lokaci don haka ya yi kishin gidake ne ya haka kenan tun da in ya kwanta a kan hakarkarinsa kenan bacci yana iya rinjayarsa za mu tashi hadisi na gaba ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala an anasi radiyallahu anhu annahu ƙwali ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaikum biddulja فإن الأرض تقوى بالليل رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم, إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض رواه أبو داود بإسناد حسن وعن سهل بن عمرو وكيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الردوان رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببئير قد لهك ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم الموجمة فاركبوها صالحا وكلوها صالحا رواه أبو داود بإسناد صحيح وأنا أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفا وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نقل يعني حائط نقل رواه مسلم هكذا مختصرا مختصرا وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم بعد قوله هائش نقل فدخل هائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وظرفت عيناه فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم famasa hasarata ay sanama wa zifra fasakana faqal man rabbu hadha al-jamal liman hadha al-jamal فجاء فتى من الأنصار فقال هذا لي يا رسول الله فقال أفلا تتك الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه يشكو إلي أنك تجيئه وتذئبه رواه أبو داود كرواية البرقاني قوله ذفراه هو بكسر الذال المؤجمة وإسكان الفاء وهو لفظ وهو لفظ مفرد مؤنث قال أهل اللغة الظفرة الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن وقوله تدعبه أي تتعبه وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نهل الرحال رواه أبو داود بإسناد على شرح مسلم وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة ومعناه أن ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حد الرهان وإراحة الدواب مالا الله يجب أنسى نفتا wato anas dan malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa alaikum bidurja manzon Allah yake cewa ku lazinci tafiyar dare lafazin alaikum wato ismu fi'il al-amr ne ma'ana ai ilzamu ilzamu dulja ma'ana ku lazinci tafiyar dare wannan yana daidai da fadar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum ai ilzamu anfusakum idan aka ce ad-dulja ko aka ce al-idlaj wato shine tafiyar dare shi ne ya ce alaikun biddulja maza Allah ya ce kulazinci tafiyar dare sai ya ce fa'innal arda domin ita ƙasa maza Allah ya ce tuduwa billaili a cikin dare ana nadita ka ce ƙasa ana nadita ana rage faɗinta da tsawonta a cikin dare me yasa saboda duk lokacin da mutum yake tafiya a cikin dare a farko shi matafiyin ya fi hutawa dabbar ta fi hutawa kafin gari ya waye dawan da zai sare mai nisa ne akwai bambanci da tafiya wadda take ta rana saboda duk wanda ya kware a wajen bulaguro to baya tafiya sai ta dare wannan abu ne wanda yake sananne saboda shi tafiya ta dare akwai albarka zaka ga kayan ke kiloluwa waɗanda suke masu yawa a cikin ɗan lokaci takaitacce amma maimakon in a cikin yini ne kai a gajiye ita dabbar a gajiye ko kuma mu ce kai a gajiye abin hawan a gajiye kai ko a cikin wannan zamani namu zamanin da aka ci gaba akan ababen tafiya kamar motoci da sauransu ita kanta mota ta fi son tafiyar dare ba tafiya ta yi ba saboda shi kan shi karfen ya fi hutawa baya takuruwa in tafiyar dare ce kamar yadda yake takuruwa idan tafiya ce wadda take ta rana to shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bidulja wato ku lazinci tafiya ta dare sai yace fa innal arda tudwa bil layl yace domin ita kasa akan nade ta a cikin dare ma'ana tamkar an nade ta sai kaga tafiya mai nisa kayi ta a cikin dan lokaci wanda yake takaitacce kaga kenan akasin kamar yanda muke ciki a irin wannan lokaci duk da cewa anan ne muka ga ana yi amma a sauran garuruwa ba a cika yi ba kamar yadda misali motoci waɗanda suke na in sun zo bakin bariyar akan tsare su gaba ɗaya wai sai karfi biyan da rabi sai alfijir ya keto gari ya waye to amma in ka fito daga mai ana tsarewa ba a tsarewa kuma gaskiya mu a yadda muka fahimta akwai rashin hikima in har ana ganin cewa a hana kamar wani tsere ne to an haɗa su kenan a wannan lokaci tamkar an zuba su da wakansu kuwa ne amma inda an ce duk wadda ta zo kawai wucewa za ta yi duk wadda ta zo wucewa za ta yi to wannan za a tafi akan wani kuma wannan lokaci lokaci ne wanda yake mai albarka tafiyar dare kafin gari ya waye za ka ga an sare tafiya mai nisa yanzu ka ɗauka idan aka fito daga nyame tasowar da ake akalla a wajen birnin bayara ake sallar asuba za ku ga an yanke tafiya wadda take mai nisa karfe tara za ku zo kwalli ko tara da rabi me yasa saboda wannan tafiya da aka yi ta dare kafin gari ya waye an sari dawa wanda yake mai nisa to don haka ita tafiyar dare in so samu ne in za a yi bulaguro to bulaguro wanda yake na cikin dare shine bulaguro wanda yake idan ka tafi duk kasashen da suka ci gaba galibin irin waɗannan tafiye-tafiye ko da manyan motoci ne to mafi yawa kawai bulaguran dare ne bulaguran dare ne me yasa saboda kasancewar su matafiyan sun fi samun hutu sun fi samun nutsuwa shi kanshi abun hawan karfen ya fi samun hutu baya takura kamar yadda in za a yi tafiya da shi a cikin yini kenan sai dai kawai a tsaya dai a tantance a san waɗanda za su iya kiyaye kamar lafiyar jama'a a wajen tafiya shine kawai amma ba maganar cewa tafiyar dare tana janyo hadari a a tsaya a kiyaye tafiyar dare tana da albarka tana da wannan shine anan shine sai yace fa innal arda tudwa bil layl yace domin ita ƙasa wato akan nade ta ne a cikin dare kenan a takaice wannan hadisi yana nuna mana yana daga cikin ladubba na bulaguro shine yin tafiya ta dare saboda ka fi hutawa abin hawa ya fi hutawa kuma an fi tsari dawa mai nisa a cikin ɗan lokaci wanda yake takaitacce sannan hadisi na gaba hadisin abu sa'alaba al-kushani Allah ya ƙara masa yadda na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na faɗa cewa jama'a sun kasance idza nazalu manzilan wato a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana bulaguro jama'a in sun sauka wani masauki an yada zango a cikin wani jeji za a huta ko za a yi bacci domin a yi gaba tafarraqu fi shi'abi wal awdiya wato sai su rarraba a cikin lallokin duwatsu da kwaruruwa lafazin ash-shi'ab jam'i ne na shi'ib idan aka ce ash-shi'ib shine lalloki kenan hanya ta tsakanin dutse da dutse idan aka ce al'audiya jam'i ne na wadi wadi shine kwari kenan idan an sauka kowa sai ya kaɗi gabansa wani ya je ya samu wani lungu tsakanin duwatsu ya je ya kwanta wani ya je ya samu cikin wani kwari ya kwanta kowa kaɗai ta yake faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya ga wannan al'amari da suke sai ya ce da su inna tafarruqakum fi hadhihi shi'abi wal audiya kusan da cewa wannan rarrabuwa da kuke cikin lallokin duwatsu da kwaruruwa maza Allah ya ce inna ma zalikum min shaytani shaytani ne ya kawata mu shine ya jefa muku wannan wasi wasi cewa kar ku hade ku daya ku rarrabu kowa ya je ya nemi wuri ya kwanta maza Allah ya ce yace shaytani ne ya kawata mu yanzu mai hankali ya yarda a ce aikin sa irin aikin shaytani ne ba zai yarda ba shaytani shine ya kawata musu na cewa kowa ya je ya nemi guwa ya kwanta shi kadai sai ya ce falam yanzilu ba da zalika manzilan illan dhamma ba'dhum ila ba'd tun daga ran nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗa musu ba su taba sauka wani masauki face sai junan su ya taro zuwa juna saboda game da tattaruwa gu daya wato akwai hikima wani yakan iya kawo muku dauki in kai kadai aka maka dauki zaka iya karewa amma in ku ne jama'a da dama to wannan da izinin Allah subhanahu wata'ala za ku iya kare junanku kuma wannan shine yake nuna cewa kun koma zuwa asalinku ku daman muminai da aka san ku tsintsiya ce madaurin ki daya hadin kai aka san ku da shi da kaunar juna kenan raguwa ba ta wannan fa akan al'amari ne wanda yake na al'ada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa kada mu rarraba to ina ga al'amari na addini kenan don haka rabuwa a inda tafi tsanani tafi muni a cikin al'amari na addini gaya a cikin al'amari na al'ada ne ma manzan Allah ya ce wannan shaidani ne ya kawata muku cewa kowa ya je ya nemi kunsa ya kwanta don haka wannan yana nuna mana na daga cikin ladabi na bulaguro in an sauka masauki to kar jama'a su rarraba kowa ya kaɗi gabansa a abin da ya kamata ku haɗe ku ɗaya za ku ƙarfafi junanku kuma wannan zai ƙara danƙon su da ƙauna tsakankaninku sannan hadisi na gaba hadisin sahal ibn amr a wata fada ana cewa sahal ibn rabi ibn amr al-ansari an fi sanin shi da cewa ibnul hanzaliya yana daga cikin waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a da ake kiranta bai'atul ridwan Allah ya kara masa yadda shine yake cewa marar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi ba'ir wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce da wani raƙumi fadalahi ka zahruhu bi batni wato gadan bayansa wato ya haɗu da cikinsa ma'ana ya komaɗe ya kusa gamewa saboda tsabar yunwa faƙala sai manzan Allah yake faɗa ga mai raƙumin ya ce ittaƙullaha fi hazihin baha'imin mu'ujama manzan Allah ya ce ku ji tsoron Allah game da waɗannan dabobi waɗanda ba sa magana dabba ba magana ba take farka buha saliha manzan Allah ya ce ku hauta tana ingantacciya ma'ana dabba in ma ta hawa ce to ka yi ƙoƙari ka kiwata ta ka ba ta abinci ka ƙosar da ita wa kuluha saliha in ma dai ta ka yanka ka ci ce manzan Allah ya ce ku ci ta tana wato ingantacciya ma'ana ku kiwata ta ku turke ta ku ba ta abinci kaga wannan wato haƙƙin dabba ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa dabba in ta hawa ce wanda za ka ringa labta mata kaya kana hawa ko da ba dabba ba ce ta ci dole ka kiwata ta ka bata abinci in za ka hau in me za ka iya labta mata za ta iya ɗauka kenan ka hau ta ka je inda kake so lafiya kalau amma kana wahatar da dabba ba ka bata abinci wannan zalunci kuma dabba in ma ka turki ta ci ce to ka bata abinci ka turke ta in za ka ci nama ka ci nama mai kyau shine yace farkabuha salihatan wa kuluha salihah mazan Allah ya ce ku hauta tana nagartacciya kuma in za ku ci namanta ku ci namanta tana nagartacciya kaga anan umarni mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa mu ji tsoron Allah game da waɗannan dabbobi waɗanda ba sa magana don haka dabba idan ka rike dabba dole ka ba ta haƙƙinta za ka ga da yawa mutum ya ɗauki ya rike dabba yana wahaltar da ita yana amfani da ita yana neman kuɗi da ita amma kuma yana bakin cikin ya saya mata abinci za ka ga dabba a rayu to yin haka nau'i ne wanda yake na zalunci kwata-kwata baya halatta domin ita dabba rashin magana ta baya nuna cewa ka yi yadda ka ga dama da ita tana da haƙƙi a kanka don haka manzan Allah ya ce masa ittaqullaha ku ji tsoron Allah fi hadhihi al-baha'imil mu'jama game da waɗannan dabobi waɗanda ba sa magana farkabuha salihatan manzan Allah ya ce ku hauta halin tana nagartacciya wa kuluha saliha don haka a ka'ida ta addini duk wanda ya daure dabba baya iya ciyar da ita to musulunci ya ba alkali izinin ya sayar da wannan dabba a bashi kudin ya sa aljihu wanda zai iya rike ta ya rike an gane ku dole ne in ka rike dabba dole ne ka ciyar da ita ka shayar da ita sannan hadisi na gaba hadisin abu ja'far wato shine abdullahi ibn ja'far Allah ya kara musu yadda ke fada cewa ardafani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin khalfa wato abdullahi ibn ja'far Allah ya kara musu yadda yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya goya ni a bayan raƙuminsa wa asarra ilayya hadisan la uhaddisu bihi ahada minan nas manzon Allah ya sirranta mun wani zance ya ce wallahi babu daidai da mutum ɗaya da zan faɗa masa abinda manzan Allah ya faɗa mu sirri ne manzan Allah ya faɗa mu amma babu wani da zan faɗa masa wannan yana nuna mana duk wanda ya ɓoye maka zance ya ce wani kai kaɗai na gaya ma to bai ya halatta ka faɗa ma wani sai da izini shi amana ce ya baka shi ne sai ya ce wa kana a habba mastatara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li hajatihi hadafun au haishu nakhlin ya ce mafi soyuwar abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke garkuwa da shamaki da shi domin biyan bukatarsa shi ne hadafun idan aka ce hadaf abun gwada daɗin hannu kenan don abinda aka kafa a cewa zai iya halbe abu kaza shi wannan abinda aka kafa shi ne ake kiran shi hadaf an gane ko don haka ai kwallon kafa in an sanya shi a cikin raga mai ake kiran shi hadaf kenan to abinda ake kira hadaf anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana cikin tafiya yana tafiya da wata yar sanda wadda ake kiranta anaza yar sanda ce ba ta da tsawo sosai amma tana da tsini irin na mashi manzan Allah yakan kafa ta in a cikin jeji ne cikin sahara inda babu itace idan ya kafa ta sai ya yafa wani mayafi a jikinta sai manzan Allah ya koma bayan ta sai ya biya bukatar shi kenan wannan ta zame masa garkuwa da shamaki tsakanin shi da jama'a ba za su hango shi ba lokacin da yake biyan bukatar shi bawani ko bayan gari to shine aike cewa wa kana ahabba mastatara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li hajatihi hadafun sai ce au haishu au haishu naqli wato ko kuma wato shine tarin tsuro na dabino domin dabino idan ya tsuro yakan tare a guri daya to irin wannan dabino da yake sarkewa a wuri daya manzon Allah ya fi son ya samu irin wannan wuri sai ya koma bayan shi sai ya biya bukatar shi wanda wannan yana nuna mana wajaucin idan mutum zai biya bukatar shi to ya zama wajibi mutum ya nemi inda zai kare kansa game da idanun jama'a kenan ya zamanto inda jama'a ba sa ganin ka shine yace yani haqiqa nakli abin da yake nihi da haishu nakl wato shine kenan gona ta dabino kenan manzon Allah ya fi so ya shiga cikin irin waɗannan wurare ya biya bukatarsa shine malam ke cewa al-Imam Muslim haka ya rawaito wannan hadisi a takeice amma al'imamu albarkani ya rawaito hadisin da dangane na al'imamu muslim bayan fadarsa da ya ce haishu naklin sai ce fadakala ha'iban lirajulin min al'ansar mazan Allah sai ya shiga wata gona ta wani mutum daga cikin mutanen madina fa'iza fihi jamal sai ga maka wani raƙumi a cikin gonar da mazan Allah ya shiga falamma ra'a rasulallah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan raƙumi ya hango manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai raƙumin ya zo da gudu jarjara raƙumin ya ringa kuka wa zarafat ainihu wato idanun raƙumin suna zubar da hawaye ya saddo kanshi kusan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya kara kanshi jikin raƙumin Allah ya jiyar da manzon shi abinda raƙumin ya faɗa masa raƙumin ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana ya gaya masa halin da yake ciki da yanayin da yake ciki kenan shi raƙumin da ya hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taho da gudu jarjara sai ya ringa kuka wa zarrafat aynahu idanunsa suna zubar da hawaye shi raƙumin fa atahu annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya taryo raƙumin da ya zo ya saddo kan shi famasa hasaratahu manzan Allah sai ya shafa tuzon raƙumi wazifrahu wato da bayan kunnen shi waɗannan ƙasusuwa manzan Allah ya ringa shafawa ya ringa shafa raƙumin fasakana har raƙumin ya ɗan samu nutsuwa da kuka yake yana zubar da hawaye faƙada sai manzan Allah ya ce man rabu hazal shaman sai yake tambaya yake cewa wake da wannan raƙumin liman hazal jamal manzan Allah ya ce raƙumin wane ne wannan faja a fatan min al'ansar sai wani matashi daga cikin mutanen madina sai ya zo faƙala hazali ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah raƙumina ne faƙala sai manzan Allah ya ce a falatattakin lahafi hazihil bahima allati mallakaka Allahu iyaha yanzu ba za ka ji tsoron Allah game da wannan dabba da Allah ya mallaka maka in ba don mallakawa ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ina mu ina jin raƙumi baka isa baka ja shi amma yaro dan karami da yake horewa ce ta Allah sai ya ja akalar yayi inda ya ga dama da shi duk inda yayi yabi shi shi manzo Allah yace afala tattaqillaha fi hadhihi albahima shin yanzu ba za ka ji tsoron Allah game da wannan dabba allati mallakaka Allahu iyaha wadda Allah ya mallaka maka manzo Allah yace masa fa innahu yashku ilayya annaka tujibuhu wa tud'ibuhu wannan raƙumi naka ya kawo mun kukanka cewa kana yin watar da shi baka ba shi abinci wato da ibuhu kuma kana wahaltar da shi haka ya faɗa mu wannan mu'ujiza ce daga cikin mu'ujizozin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya karfafe shi wanda sunna ce ta Allah duk wani annabi da duk wani manzo da Allah ya aiko to Allah yakan karfafe shi da wata mu'ujiza domin jama'ar shi su gaskata shi inda zai zo ya ce musu shi manzo ne Allah ya aiko shi ba tare da ya nuna musu wani abu na mamaki ba za su gaskata shi to hikima ta ubangiji subhanahu wataala dan a tabbatar da gaskiyar manzanni Allah yakan karfafe su da mu'jiza don haka wannan yana daga cikin mu'ujizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'ujizozin shi kuma ba sa ba sa lissafuwa sun wuce a lissafa amma babbar mu'ujizar da Allah ya bashi wadda babu wata mu'ujiza da Allah ya ba wani annabi ko wani manzo kafin shi ita ce mu'ujiza ta alkur'ani babu wata mu'ujiza sama da ita kuma mu'ujiza ce wadda sai ta dangana da alkiyama duk wata mu'ujiza ta wuce amma alkur'ani yana nan sai ya dangana da alkiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun haka kuma manzon Allah ya bada labari in alkiyama ta kusanta to za a dauke wannan alkur'ani to don haka shine yace fa innahu yashku ilayya annaka tujibu manzo Allah yace wannan raƙumi ya kawo mun kukanka cewa kana yunwatar da shi lafazin tujibuhu an ciro shi ne daga aljiwo aljiwo ita ce yunwa sai yace wa tudibuhu kuma kana wahalatar da shi an ciro shi ne daga adda'ab adda'ab shine wato gajiya kenan kana wahalatar da shi kaga kenan anan me muke so mu fahimta ashe in muna so mu gane haƙƙin dabobi dole sai mun koma karantarwa ta addini ba wani wanda zai zo a yau ya ce mana yana da wata ƙungiya ta kare haƙƙin dabobi dabobi musulunci shi ya kare haƙƙinsu an gane ko a koma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan za a gane wato cewa dabobi suna da haƙuƙuwa to yanzu addinin da ya kare haƙƙin dabba tsammanin ka zai wohintar da haƙƙin ɗan adam kenan muna so mu gane haƙƙin ɗan adam sai mun koma addini sai mun koma musulunci alkur'ani da sunna nan za mu gane haƙoƙuwan 'ya'yan adam kuma haka nan ta hanyar nan za mu gane haƙoƙuwan dabbobi don haka dai a takaice kaga anan bayya halatta mutum ya rike dabba ya zamanto baya bata abinci ko ya zamanto abincin da kake bata baya isar ta ka yi watar da ita wannan haramun ne ka zalunce ta kuma wannan hado yana nuna mana bayya halatta ka riki dabba ka ringa dora mata abin da ya wuce karfin ta kana wahantar da ita ka yi aiki da ita ka yi aiki da ita sai ka gaji yadda ita wannan haramun ne zalunci don haka Allah yake zari albarka a cikin dukkan wanda ya kasance haka ne ɗabi'a shi da al'adar shi sai ya jima yana neman Allah ya haramta masa jin daɗi da abin da ya nema kuma sannan kasancewar ba yanda za a yi huta a rayuwarsa me yasa saboda ya zalunci wannan dabba kuma sannan wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana halaccin goya wani akan dabba amma sharadi ya zamanto dabbar za ta iya idan dabba ba za ta iya daukan wani ba to baya halatta ka dora wani akan ta duk dabbar da ba za ta iya daukan mutum biyu to baya halatta kenan ka dora mata iya abin da za ta iya shine sannan hadisi na gaba hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda na faɗa cewa mun kasance idza nazalna manzilan idan mun sauka wani masauki yace la nusabbihu hatta nahullar rihala ba ma shagala da sallah ta nafila sai mun kunce sirada lafazin ar-rihal jam'i ne na rahal idan aka ce rahal shine sirdi kenan la nusabbihu yace ba ma sallah ta nafila hatta na kullar rihala wato sai mun kunce sirri al-imamu abu dawud shi ya rawaito wannan hadisi da dangane akan sharadin al-imamu muslim a takaice hadisi ne ingantacce malan na faɗa cewa faɗarsa da yace la nusabbihu ai la nusallin nafila wato ba ma sallatar sallah ta nafila idan muna cikin bulaguro muka sauka wani masauki wa ma'anahu anna ma'a hirsina ala salati wato duk kwadayin da muke ma sallah da yanda muke santa yace in mun sauka la nuqaddimuha ala haddi rihali ba ma gabatar da yin sallah akan kunce sirdi wa irahatid dawa wato da hutatar da dabba domin barin sirdi akan dabba lokacin da ka sauka shi ma wannan gajiyar da ita ne idan da zaran ka sauka in ka san sauka za ka yi kafin ka shiga wani sha'ani to ka kunce sirri ita wannan dabba kenan ka hutatar da ita in yaso sannan ka gyara shimfiɗa ka gyara wuri in yaso sannan ka zo duk wasu al'amura da za ka yi kai kenan duk sanda suke ma sallah in sun sauka masauki abu na farko wato shine su kunce sirri su hutatar da dabobinsu in yaso sannan al'amarin da za su yi su yi wannan shi ma yana nuna mana ladabi daga cikin ladabba na bulaguro kenan in mutum ya sauka wani masauki kenan me ya kamata ya fara da shi kenan ya kunce sirri ya hutar da dabbar shi in ya so ya gyara wurin da zai sauka sannan kuma in ma zai yi sallah to a lokacin nan ya kamata ya wannan kenan kaɗan daga cikin ladabba na bulaguro nan muka zo ƙarshen wannan babi insha Allah nan za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك